إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Yanwa yau muna laraba 16 ga wata na zulqa'ada hijira shekara 446 wanda ya dace da 14 ga watan 5 2025 Allah mana muwafaka. yan wa masu jin mu ta hanyar rediyon jihar da magaram za su iya kiran mu a lamba kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 wannan su ne lamun za a yi kira kai tsaye insha Allahu a cikin lokacin da muke da shi kullum da kamar aka saba muna barin lokaci na ƙarshe na yin hudu ba na ga minti da zuwa sha biyar insha Allah kenan yanzu dai za mu yi masu tambaya kai tsaye suna iya kira a wannan lamba da na bada mai tambaya ta fahimtar addinin shi zai iya kira kai tsaye a wannan lamba insha Allahu na fatar Allah ya mana mafaka kan daidai kuma kurakure Allah gafarta mana in wa kamar da yadda kullum muka saba babban maudu'in mu na cewa neman sanin addini wanda shine manuhar samuwar dan adam a saman ƙasa ga duk mai hankali ya san da wannan duniya ba haka bane kurin aka samar da shi ba wata manuhar komi da manuwa Allah ya kama wannan duniya ya ajiye mu ya shirya mana komai na rayuwa za mu rayuwa ta duniya mu kare kuma mu huskanci rayuwa sabuwa ta lahira duk da cewa rayuwa ta duniya rayuwa ce mai ɗan lokaci gajere wanda kuma in shekara na wani zai ya kare amma ta lahira ba ta da iyaka ga rayuwa ta barzaku ga rayuwa ta ranar lahira ta bayan lahira zamu ce me yan uwa barzaku aka ce barzaku rayuwa ce barzakhiya shi mutum ya mutu ya bar duniya kuma kiyamar da Allah ya tanadi za a wa mutane hisabi a san ɗan gidan aljanna muna fata muna ciki a san ɗan gidan wata Allah kiyamu to wannan rayuwa da ake yi ta tsakanin barin duniya da tashin kiyama ita ake ma suna rayuwa barzakhiya rayuwa barzakhu wannan rayuwa ce wannan yanayin rayuwa ne Allah kaɗai ya san irin yanayin da bayan shi suke ciki ba ma iya sanin tadaruki yaya amma dai tabbas wata rayuwa ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari lokacin da ɗan adam ya zo barin duniya bayan an ɗauki ran shi na mai imani ko mara imani dai akwai bayani dai wanda za a maido ran kabari idan aka mai tambayoyi na waye masani waye ne al'ubangijinka wane ne annabinka waye addininka masaniyar ga wani annabin aka man tambayoyi in har mutum ya ci jarrabawa ya samu dama ya ba mala'iku masu tambaya wannan amsa to za a buɗe mai gidan shi na aljanna a gwada mai gidan shi na aljanna ganin wannan ni'ima zai addu'a har baƙi musa Allah ta da kiyama me yasa dan shiga wancan gida assalamu alaikum lafiya alhamdulillah daga ina to bismillah ha
karatun fatiha da ake in ana sallah eh to ta cire an wa muna maganar lokacin da aka binne dan adam idan ya yi katari ma'ana mai imani ne ya ba da amsa tambayar mala'iku za a buɗe mai a cikin kabarin a gwada mai gidan shi na aljanna zai ganin ni'imar da ya gani zai addu'a raba a musa Allah ta da kiyama don mai jin shi wancan gida za a ce kwanta ka huta lokaci biyu ba to daga nan an shi akita rayuwa ta barzakiya ka shiga wata rayuwa sabuwa kai ka bar duniya kuma ka lahira assalamu alaikum wa alaikum salam wala lahiya wa rahma lafiya alhamdulillah ya aiki kuma ya kokari alhamdulillah daga yana
daga nan kin fara to bismillah
wai kamar mutum ayin kare sallah ayin an salamci eh
sai ya zamanto kai kana azkar ɗinka saboda akwai ayatul kursu da kulwar lahu da kake yi eh kuma tukun kai ta zubihi ko eh
to sai ya zamanto aka ce a yi salata annabi to yanzu wannan cire su za ka yi kai salata annabi ko ko a kana iya ci gaba da azkar ɗinka da kake yi na yau da gobe to ya kyau kama radio insha Allah eh kan ba kana jin radio radion jiha ba
kamar Ka- kana ta- ta ne ta ne kana jin radiyon jiha ko sai aka ce eh aka ce ayi salata annabi na ta ne kana jin radiyon jiha
sai aka ce ayi salata annabi to kana iya cire ya zakar kin nan da kake yin kai salatin ko kuwa na tambaye kana jin radiyon jiha
to kana jin radiyon jiha
bari ne a ba mu amsa a radio din nan.
yawa to shi to shi kenan to shi kenan Mm. dama shi ne so in ji iya jin radiyon jiha a takaice yan uwa muna maganar rayuwa ta barzahu ita ce rayuwa an bar duniya kuma lahira ba ta kiyan ba tashi ba to wannan rayuwa mai imani zai rayuwa cikin jin daɗi da ni'ima gwargwadon halin da yake ciki har a ta da kiyama amma mutumin banza iya cikin mugun hali shi in aka mai tambaya mararbuka waye ubangijinka bai ba da amsa kai tsaye waye annabinka waye addininka karshe dai wannan sai an dan jibge shi anan wata guduma da annabi ke ce inda za a buga man dutse da ya rushe amma za a kuma can ba mutuwa za a jibge shi a mai tambaya waye ubangijinka ce bai sani ba da mai tambayoyin karshe shi kuma za a bude mai a kabarin ya ga gidan shi da gidan wuta zai yi addu'a Allah ka ata da kiyama kaga dai ba an hatsa ba ko shi ma anan zai shiga zaman za a ce zamana zai zaman jiran kiyama rayuwa ta barza ku tashi ita kuma cikin tashin hankali iya cikin azaba cikin musiba har tashin kiyama yan wani shi kira da rayuwa ta barzakhu rayuwar da an bar duniya kuma kiyama ba tashi ba mutumin kwarai zai rayuwa cikin kyakkyawan hali mutumin banza kuma zai rayuwa cikin mugun hali shi ne ake fatar irin wannan abin da yake gaban mu mu yi kokarin shirya musu mu yi kokarin sanin irin wannan aikin da yake gaban mu ba ma da damar hayaniya ta banza mara fa'ida hayaniya za ta kaudar da kai daga abin da yake gabanka ta kaudar da kai daga abin da ke muhimmanci shine na wannan rayuwa ta duniya mun zo ne ba don zama ba da daɗi ba daɗi da imani babu imani ta duniya dole sai ka barta yanda na harko suka barta kai ma haka za ka barta diyan da kake santa diyan da kake kinta duk abin da ka tara ka tara baka tara ba ita duniya dole sai ka barta wani shata mai hankali duk ya san da haka wannan shine dai fatar mu da fata a gyara ne mai banda lamba da za a yi samun kiran mu aka kiraye mu za a same mu kai tsaye ita ce lamba kamar haka lamba ta airtel 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu haka ta move mai lamba casa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu wannan dole mutum ke zai samu amsa ko tambaya kai amsa abin da ya tambaya insha Allah sai cikin mai tambayar duk da da ya tambaya kan karanta fatiha to ya tashi bai- ba ba tambaye shi ba sai mai maganar iya azkar sai liman ya ce a karanta kaza kulalla ka kaza ko wani sanar da kaza yan uwa shi yasa kullum malamai ke ce in aka bar duk sunna idan aka kawo bid'a sai ta sa an baro ta sunna ka asali dama a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma wurare daban-daban ingantattun magana na karantar da al'umma na yin wasu azkar bayan sallah assalamu alaikum ya karanta da al'umma wasu azkar bayan sallah wanda maimakon shi liman ya karantar da ku abinda annabi ya yi a shi yanzu doka sabuwa zai ba ku abinda annabin bai ce ba a yi bai sa aka yi shi bai yi ba shi zai gaya mun kuranta kaza kaza kaza misali ya dibu 120 da wani abu assalamu alaikum wa alaikum salam la ya lau na'am kami
akan tafi kama eh
wai wani ne ya fa'ida da kada kama sosai da kada kama
to kamar duka insha Allah eh kenan abinda annabi ya kurantar da al'umma kaga dai bayan sallama irin su Allahumma anta salam wa minka salam تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إرس تسبيه 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 أريه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan a karan a yi wannan aka kare ga sa'atul kursi ga su awaza ta kai wani abubuwa a tsakar suna da yawa da annabi amma yanzu duk an sallama shi liman zai ce mun kaza ya rufe kafa kaza alamar shi kafa kaza ka duk wannan abinda manzon Allah ya ce ku yi bai bar ku kai ba shi bai yi ba bai bar ku kai ba ya saba ku nashi daban dama a sunna babu liman bakin a ka'ida ta sunna yadda annabi ya rayu karanta da sahabbai ban sallama annabi sallallahu alaihi wasallama azkari yake yi haka sahabbai kowa yana nashi dalilin haka ne ga misali mutane da yawa su da awon malikiya ba in kaga ana addu'a ba sai ba malikiya bace ba a jami'a ma ganin malikiya babu wannan sai mutum don da kanta risala ta bin abin zai ga babi na musamman na na magana idan liman sallam ce daga sallah ya ta falan sarf me yake ne ma'ana ka bar wurin liman in sallama ya tabbata Umar bin Khattab radiyallahu anhu wani limami irin da muke yanzu ya nema a bashi dama irin kawa ma mu jami'in addu'a kaga da dawa yake nan duk da haka Umar ta mishi la ban baka damar shiga tsakanin bayi da ubangijinsu ba Umar hana kuma ga abin da amshi annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi haibar duniya shi ba wani abu da ya karanta na al'umma shi bai sahabbai ba sai wani ya zo ya kanta min kaza kawa kaza kai da haka dan wa tambaye da kai a takaice ba ruwanka idan aka yi sallama kurin ka zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin su tasbih irin su tahmid irin su takbir irin sauran azkar su ma'awazat ka tsaya kai abin da ya tabbata a sunna shi kuma in iya jin nasiha kamar nasiha cikin hikima idan bai ji haka Allah ya da shi kai kokarin bin sunna kurin ka huda Allah mana muwafaka da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan muka wani ce maka misali na ce maka Imam Malik hana ma yawan jama'a da babu shi haka Umar ya hana Malik ya hana amma kuma ba zama jiki yanzu an baka yi ba ya ce baka addu'a akwai addu'a akwai azkar amma Annabi ya karanta da wanda kamata a yi shi liman ya bar ya bar tana Annabi kuma ya gan ku nashi Allah shi mu sai eh maganar ƙarƙa mata ɗaya ko biyu abin da yake ruwaya ingantatta ɓangaren hadisi annabi sallallahu salama abin da ya karantar da ladanan shi ƙarƙa mata salatu ƙarƙa mata salatu Allahu akbar Allahu akbar kenan ƙarƙa mata biyu ce ta tabbata akan ɗaya ruwa ɗaya ce take da matsalar inganci amma ita ƙarƙa mata biyu ita ce ta tabbata gaskiyar magana Allah shirye da mu sai ƙara dai bayani na gyaran rayuwa ta gaba wadda dole sai an je ta ta rayuwa ta barzaku barzaku kina rayuwa ce tsakanin duniya da lahira yanzu mun kai assalamu alaikum wa alaikum salam na'am daga muryarka na'am bismillah alsana sani
kamar na zo masa ba a kira sa ba eh ha?
in kamar na zo masallaci ba a kiran sallah ba misali eh tahiyatul masjid zai yi zama an aka kiran sallah ne za a sallah na sai ka hana to shi akwai ka'ida ta haƙƙin masallaci in mai ka zo masallaci wani shawara ce wani karatu ne ko ba lokacin sallah ba ka'ida ne wajen kakka zamna a masallaci sai ka yi sallah raka biyu kenan ko da wani lokaci ka shigo in dai ba liman har sallah ba balle in sallah an kare ko cewa ana cikin sallah in ba ka yi ba mana ka zo ba ka zama ba ka zama a masallaci haka korin zikau korin ka cika da hira a ko da wani shawara aka zo ba a sai- ba a- ba a yin zama a masallaci babu sallah yin sallah raka'a biyu kenan a takaice korin in ka zo masallaci liman bai zo ba ka yi sallah a raka'a biyu ta nafila in azahar ce kenan akwai raka'a hudu kayan sallah da biyu banta in kuma haka ne ma ba sallah ba ba- ba rawatu bane ba kurin kashi kuma sallaci ko lokaci ne ma kurin abu ɗaya ke da matsala wajen daidai hudowar rana daidai hada wata wani annabi ya hana sallah wannan kenan ya kauce mishi amma duk sauran lokaci kana da dama kurin kai ya ke ca nafilar ka ta taitul masjid in ka shigo in dai ka shigo masjid baka zama ka yi ta wannan shine kurin magana Allah ya muna muwafaka kan daidai yan uwa muna fatar dai cewa ah, an fahimci abin da nake bayani cewa bakin mu dai lokacin da za a tseda za mu sa hudu ba zuwa karfe shidda ba kwata kenan da mai kira zai kira a wannan lamba kun bayanin kun da muke yi mutum in habbe ji ba kira ko la- matsala ta layi to ko da mun kare tambayar da ya dace a yi ana iya tambaya akan wayata kahin eh, zuwa dai magarba kuma dai kurin kowa ce da insha Allah mutum iya in dai muka kai ba kwata kenan za mu tsira insha Allah saboda ci gaba da jin hudu ba dan akwai hudu ba kenan da ake sawa ta ma amfanin ta daban amma dai daga nan dai kenan muna da dama kofa a bude har ya zuwa karfe shidda ba kwata insha Allah muna fatan Allah mu- mu- mu- mu- mana muwafaka shi dole da mutum yake da imani sai ya gama da addu'a na Allah tabbatar da kai akan gaskiya Allah ya gane da kai gaskiya kuma ya baka uzurin binta shine babban abu he da addu'a sai annabi sallallahu alaihi yake yawa ta addu'a sai daya cikin matan na kan musulma ta jar sula kana yawan addu'a ce eh, Allah ya tsako zuciya kowa tana tsakanin hanaye biyu ta hanaye na Allah dan haka duk abin da eh, me ake cewa gama da addu'a ta Allah tabbatar da kai akan daidai irin addu'a ta ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinik ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinik Allah mai ji zakata ka tabbatar da zuciyarta kan addinin ka kai kai wata addu'a assalamu alaikum
alaikum
na'am assalam
bismillah na lafiya lafiya da gaina
irin mantar sala ne daga sai ya sa ta bismillah mutane
a karam kallam
na'am a tambaya da nake a karam kallam to Allah sa na sani
magana ce misali da zakka dabbobi eh mutum yana da tumaki da awaki eh
to mutum zai iya haɗa su ya gauraya sai ya kirga ya cire masu zakka kuma in zai cire masu zakkan kamar in sun kai guda nawa ne wanda zai cire masu zakkan wannan shi ne tambayar da likirai ta karbuka salamu alaikum to kamar radio kenan insha Allah shi abin da ya shahi akuya timkiya dan akuya akuya in sun kai nisabi ana hu- gama ake a hudu lissahi da na gana kasa an gana mu koma shi tare sunan ya dauka amma mun san da karamar dabba sai ta kai arba'in ne zaka take kamawa in sun shekara kenan daga an suka yi hujja ɗin ruwa ne ya lissahi dukkan arba'in ko dukkan eh, haka za a yi dukkan arba'in aka hudda arba'in sai ta kai arba'in ne daga arba'in kun ba a badawa sai ta kai ɗari da ishirin da ɗaya a bada biyu har zuwa ɗari biyu kuma biyu za a bada kuma daga nan ta ƙara bada guda uku a cikin ƙwarai abin iya da rangwame na ƙaramin dabba amma gama za a yi da sani ta makai da abokai assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
barka da wannan barka
barka da kula lafiya alhamdulillah
salamu alaikum muna jinjina masu malam to to Allah ta Allah ta mu da aiki mm.
muna da tambaya da Allah guda biyu zuwa ta bismillah tambayar da ka tambayar da ka
Allah malam tambaya ce nake bisa kan Allah da muke a wata sallah ce muka yi ta juma'a eh
eh kamar ra- sallah juma'a raka'a biyu da ke eh
da raka'an nan biyu da aka yi da ya aka yi raka'a ta farko sai aka zo wurin raka'a ta biyu da aka zo wurin raka'a ta biyu ba a abin nan ba sai aka ba irin sujada da aka abin nan sai aka dago da aka ce ai babu kabili babu ba da
an bar me aka bari kenan anan
yadda a shi nake tambaya su sai a
ha kai goshi da- kai goshi na ɗaya aka bari
eh sai aka bar na ɗayan nan sai aka dago kawai ne ba wannan anan to wannan ka'ida duk sallar da aka bar raka'a aka- aka bar sujada guda kana ji ko in an tashi raka'a ta biyu aka tana ko aka gano komawa za a yi a yi wannan sujada ta biyu tukwan a tashi a kasa amma aka huce kamar an bar raka'a guda ne sai dai aka wata raka'a kamacinta an kuwa aka tashi haka kenan babu sallah sujada kabul ko ba bisa gyara barin raka'a ko sujada kabili idan ka bar sujada kabul ba ta gyara maka dole sai ka kawo sujada hmm Kuma tambaya ta biyu na'am
ina tambaya kan sallah ta kamar masu daruri haka za ni cewa akwai tsafi wanda suka iya tsayuwa ko hakikiya ko kuma wata ciwon baya haka eh irin gani mutum ya zo ya tada ya kama sai ya daga tsoko ko wata boyi ko yin ko kasa ko kuma ya tsoko wani bungu yana sa a goshin shi shi nake tambaya akan sallah bai lahiya
eh kamar daruri ne ya to kamar radio ka je ta cire
Mm, to ba da- shi yan uwa idan mutum ba shi da lahiya bai iya sallah bai kai goshi ƙasa to ba bungo zai dauko ba ko wani dutse ko ta ƙasa a'a kurin ishara annabi ce fa'aumi ima'an kurin baka iya sujada kurin zaka yi ishara da kanka kaman ka dan sunkuya ka taso ka dake sunkuya haka zaka kai haka kare kenan ba a yin sujada kan bungo ko ka ƙasa ko kan hawaye a in har mutum bai iya kai goshi ƙasa to kurin zai yi ishara ne ya dan sunkuya a ruku'i in ta so in ta so ga ruku'i ya dan daga kuma ya je sujada ya ƙara ƙasa haka zai sallah ya ƙare eh ba a ɗauko dutse ko bungu ko wani abu, ba a ɗauko wannan kwan kuskure ne rashin sani ne a gaban nan dai haka ake kwan gyara za a yi Mm, Allah ya mana mafaka na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam
Allah cikin malam barka da aiki.
amin barka sanu A ya wasu nan kudu kware wani ya mutu da shi.
Amin.
Muna amfani kwarai da wannan abu da kuke yi.
to amin Ina magana ne daga nan yammacin gada.
to bismillah Tambaya gari ne.
Eh.
Tambaya gari na akan ainihin furta kalma take take uku a kalma guda.
eh
Da kuma yadda wasu suke da ba ta armuwa sai an ƙara arme wasu kuma su ce a take guda yake. shi ne nake so a dan mun karin haske a kan shi da kuma ingancin hadisin da eh, me ingancin hadisin karanta suratul yasin ga wambaci dan ba baki
to shi yan uwa magana saki guda ko uku abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da al'umma ba a yin saki sama da guda a zama guda hatta nasin qur'ani ta talaqu marratan fa yashakum bil ma'ruf Allah ta saki daban-daban ake har biyu bayan nabi ne kuma in ya sake ta fa in filatil wa ta ta tanke ta wajen gyara fa in talaqa filatil wa ta tanke ta wajen gyara bayan ya daya ya na biyu in ya na uku to shine bai halitta ya sake aramanta sai ta aramu namiji daban kuma ya kwanta da ita wannan to amma mas'alar da ake samu saki daban-daban ake biyu zuwa uku yanzu na bani zaban san yawa da mutane da mutane gaba bai cikin sunna nan suna zaɓa sunna annabi ya haɗa kan shi cewa mutum ya yi saki uku a zama guda annabi zana yana raye akwai ruwa ta burkana wannan tabbatar ruwa da yan salama ya tabbatar da cewa ya mata saki uku annabi ta irjiya mai data sai ya rasulullah na mata uku ya ce na saka kamar ta kaga wannan kenan ko ga ruwa cikin sai musulmi cikin littafin mai inganci bayan qur'ani bayan sai bukhari imam muslim ya kawo ruwaya ta Abdullah bin Abbas da yana cewa saki annabi yana raye har kuma ga Allah saki uku a zaman ɗaya yake doka haka annabi ya bar duniya haka abubakar ya bar duniya umar ma haka yake daga baya umar abin mutane suka yawan yi tunda suna wasa da saki abin da suna dama su jinkirta ya ce gaban da mu shawara duk wanda uku za mu ɗauka uku suka ce eh ka ji asalin aka ɗauki shawara ta umar aka mai da saki uku don ganin suna yawan yi ne umar ne mai da amma annabi sallama haibar duniya uku a zaman ɗaya yake to wani sai mun daga baya yan bayan suka samu sayyidina na ali bayan ya ɗauka daga baya sun hasa fatawa akan uku da zaman guda suke ɗaukan shi to wannan abin ya zo kan mazhaba ta malikiya suna nan akan alƙalin mu kenan sai su ce maka heta aure dan ganin wancan fa'inta shi kuma wancan umar abin da manzo Allah shine a gaba da komai umar bai umar matsayi na shugaba ne kamar shi ma ƙuba cewa masu yin amma ba dan ba cewa ba in dai daban-daban ne bai halitta ta koma gaskiyar magana kullum na ɗaukar yan irin wannan lamarin mutum mai hankali musulmi mai son nutsuwa da kare iyalan shi bai kamata ba ya zo ya yi abin da zai kawo hayaniya daga baya wani ya ta sake yan sake bi ba amma in har aka yi wannan fita muke ba da in dai ba zama guda bane ba ya tabbata annabi ya ɗauka ɗaya amma in da zama guda ne annabi ya ɗauka ɗaya amma in daban daban ne wannan saki ya kare ta aure in na sake da daban ya maida ta sake na ta hasu uku shi na shi karara ta aure amma daban a zama guda shi ne kirocin fatawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ɗauka ɗaya Allahu a'lam assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah to bismillah ana sana bismillah
eh na ce wai kama mace in tana al'ada namiji ya ba ta takarda ta yi ko ba ta yi ba ya lahi amma saki yayi
ha ya lahi amma saki yayi
Ah, to na ma tambaye ta nake shi ne saki yayi annabi sallallahu alaihi wasallam lalle yayi magana ga Abdullah bin Umar da yawa mata saki uku zama guda na shi mai data kama saki cikin yadda ya ce ka sami na in ta sake tsarki ka sake ta ba tsarki amma haka kurum a takaice da kenan eh, maganar saki annabi ibn umar kace annabi ya dauka mun saki wani azaman saki ba sai ba ta tsarikatan ruwa ce daban-daban shi magana mafi kari ko da cikin jini ne aka saki saki yayi gaskiyar magana hidin lahi da aka yi Allah shirye da mu kuma sun kan dauki wata magana cewa a Hamas yau da saki da ciki ba saki a saki saki a da ciki an san iddata shi na aihuwa Mm. ana iya saki saki yayi da aka yi da ciki ko da jini saki yayi assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Ba da launin lafiya lahu alhamdulillah ɗan'un lafiya.
alhamdulillah
Ya niyya.
alhamdulillah
Wannan tambaya ce gari.
ta bi samun na alisa na sani
Wannan tambaya ne kamar akan wani makwabcin mu ne haka a kasuwa.
eh
Ah, Muna da nan zai mu mai komi ba amma shi dukkan mai rika zagi mu iya mana hukumi ne mu ɗan iska ne. Zai rika zargin kamar mu- muna musu wani abu kuma mun tambaye shi ne muka ne. Sai ce a shi kawai dan kanmu ne dan kanmu rena shi ne. kawai rika da zaki mu kuma na shi kuma shago na shi kuma ka mai sallama ma wata ran jiya ba wata ran ya
to wannan ha iya da hali ba san irin halin da ke shi dai a takaice ku kakku biya shi ku tsaya bakin gasu da kuran kuci kakku biya shi ala gama duka ala ala ce gaba daya kuma ya nan iya sa akan shi bukai huda mishi kuran ku bi ku da ku ku mai sharri ku iya da shi kuran amma me shi ya ya gaba ka bane kakku biya shi eh Ah. Mm. mutum Allah iya ba da labarin masu imani wasu za khata wa min jahilun qalu salama shi mai ma'ana mai imani bai bai wawa Eh, kai kaka biya shi kurin kawai kanka ya abin da ya gaban kurin to sai maganar karanta yasin akan gabari dan wannan akwai masalar ita ma bangaren isnadi na ruwa babu ruwa ingantatta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata ce a- ana karanta yasin akan kabari ko kan gawa kuma yasa hatta imam ya maliki amma imam maliki ya hana in ma kace maliki imam maliki ya hana karanta wannan yasin masu magana wajen shafa'awa ne a takaice dai ba a yi ba a karanta ma wannan yasin Eh. kuran a mai addu'a kuran Allah ya kan shiga ta mishi kuran Allah maghfir lahu warham amma magana ya karanta mai yasin abu da yasin gaskiya nasin ne bai da inganci akwai ruwaya ba ta da inganci gaskiya ga nan zuwa ga nan sallallahu alaihi wasallam Allah mun mabaka Eh, duka yan abin da mutum zai yi ya da kyau lalle ya tambaya kaza halatta bai halatta ba mutum zai san gaskiya a tsakanin ga Allah in yana rabon shirya shiryo mai rabon shirya kuma na'am to muna fata dai an wa wajen kira a raka kokarin lambar da na bada kamata a kira kanta lambar da na bada ita ce ta kenan fata wata tambaye eh kuma na na bayani cewa dai daga nan ne zuwa kenan ba kwata ne muke so mu tsaye da ganin huduba da ake sawa bayan karatu kuma duk mai tambaya na iya tambaya a yanzu kuma ga wanda bai samu damar shigowa ba harkar layi ko na daban kenan yana dama bayan eh, na'am bayan mun kare shiri yana iya kira ko da mun huta kenan daga baya yana iya kira tun da lambar ta wace kuma lokacin muna tsaida kenan kayan kare shida ko daga baya dai a lambar da ake badawa ko ta airtel kin ko ta mubkin amma mun ce ta airtel ci lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 94 kai 96 99 01 sandi kenan ko ta irtal mai 96 99 sifili 1 62 ko lamba ta mu mai 94 32 50 42 kenan ko da mun kare mutum bishi yana iya kira a wannan lambar kenan don neman karin bayani ko amsa tambaya duk da ba mushi ba ko da bisa damar shigowa ba insha Allah don ganin lokacin namu kenan mu kai karshen shidda ne muna tashi ne kare shidda ba kwata Allah muna mafaka kan daidai yan wa dai babban munhuwa dai mu gyara abin da yake gaban mu mu san munhuwar samuwar mu a wannan duniya me yasa Allah ka mana duniya shine babban munhuwa assalamu alaikum na'am wa alaikum salam لا لا نعم to kenan manuwar da kenan ɗan adam ya san da ya sa gaba don duk wanda bai san inda aka sa gaba bai san mai kashi duniya ma iya cikin rudu tabbas assalamu alaikum wa alaikum assalam
karamin kalla ma ne lafiya alhamdulillah ya barka da daga yana daga gidan rediyon ko ko dai kasan ne haka da a yana gidan rediyo ne a to daga yana kake kai wai tambayar na daga nan zanar to bismillah
wai ita kamar tambayar da aka ce ba a karanta din nan ha kuma Ibrahim Ibrahim ba ta inganta ba eh rawa ce hadisi mai da inganci sai da mai addu'a
eh da mai addu'a amma guri guri da dama an gwada Ibrahim eh inganci da aka bata inganci ne bata ta na ga inganci ana magana inganci ne sinadari mai da inganci ne sai dai kuna addu'a kuma ta in kace ba ta bace imam malik ya hana karanta qur'ani gaba daya mm mm ina gaida malam to na amsa shi imam malik ai dalilin rashin tabbatar wasu imam malik ya hana karanta qur'ani ga mamaci sam ko a kabari ko a kan cingawa in dai malikiya ce mutum yake yi to babu nasin yi kuma kullum muna magana cewa wani ababe masu ganin ma wai ana yi ta su kai sharaɗin abin ya amfani a yi ba ko bi a yi dan Allah to kaga zuwa zai kanta wa zai kanta qur'ani a fara ba ko bi kaga bisa ya an biya su kuɗi shi kuma abin ka'ida in masu cewa ana yin ma sun kashi a yi dan Allah kurin ba dan kasuwanci ba to kaga yanzu kuwa don daga an kanta mutum qur'ani ko mai sabka ko an kanta mai ya ma malamin wani abu ko da nan kuma kusancin shi ne bisa ya gaba ko biye kaga shi kuma ba kasuwanci bane ba abu ne na ibada addu'a ibada ce kuma ba a so a mera ta kasuwa na haka a takaice kenan balle mamaci mutum ya mutu iya buƙatar addu'a ku kuma ya addu'a kurin na Allah cikin shi gafarta mishi shine babban abin da je kanku ba mai da abin ba sana'a an yi mutuwa kuma abin abin zaman wani samun kuɗi assalamu alaikum wa alaikum assalam malami na'am
an wani lafiya lafiya daga ina ya hakuri alhamdulillah daga ina
wallahi daga ma da mala to bismillah ana lafiya ko anan anan tambaya gare mu to bismillah
eh kaman jariri yan aka haife shi eh ya yi sati guda eh kamar irin zanen suna wanda aka yi to kafin rasa za a zana mai suna sai Allah ya mai rasuwa eh to kamar ragon nan ana yanka shi To shi masala kamar da Imam Malik rahimahullah ke cewa in bai kai ba sati rago bai hau ba da annabi ta annabi ta ana yanka mai yuqan yawm sabi rana ta bakwai kenan idan bai kai bakwai ba ba a yankawa to in ce yan wani magana ta imam malik ita ce madogara domin babu nassin sunna da ya kawo ana yankawa ko da ya mutu to amma malamai wasu malamai suna ga cewa za a iya yankawa ko da ya mutu wannan kuma ra'ayi ne ko fa'ida ga wasu malamai ne amma nassi karara ta a yanka rana ta bakwai to bai kai ba he mutu to ya kara kwana guda a ya kai sati a wannan ya yanka mishi kenan a ya kai wannan ya yanka mishi inda ya kai kwana bakwai za a yanka mishi tabbas ko da ya mutu ya kai kwana bakwai takwas ma ya a wannan za a yanka mishi ko da ya mutu to eh za a yanka mishi aha to to na assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam eh ina wani kuma da lafiya ba nan alhamdulillah Alham- alhamdulillah alhamdulillah
wada ina da tambaya to bismillah Allah sana sani eh kama muna da tsohuwa eh eh, kuma muna da kishi tsohuwa kuma uban mu yana da rai eh eh, to duk da aka tashi za a ma kallon mu wani abu sai ta ce ni ko jiya ana ba su ha eh ita ce arme kamar muna da kannu Na gane.
wani arme da ci ko wani abu sai ta ce a ba su sai mu ba su eh to yanzu akwai kishi tsohuwa ta mu eh ita zata ma ɗan ta arme to ba dai ta tsoho ta bar ta yi ni ame da je ya ganta yanzu da za a yi da arme ita so ke ci azumi shi ta shi ba shi wani abu shi ya ce ko muka bada ba ta yi ba
ita wata shaka ku bada
eh to kana ji na ku muka eh annabi ya ce inna mata'atu fil ma'ruf ana da'a ga kowane ne cikin abin kware babakka ka ji ko a ta haƙƙi ta hana ka taimaka ma dan ubanka yau ko shine ai muka ce zan mu kira mu ba ta da haƙƙi ko ta hori ko ta ita ma ta saba Allah ne za ta raba zumunci ne kuma ba- in ma ba- ma- kuma kuna iya kuna boye ku bashi a boye kurin kawai ma ku gaya mata yau kan mu shine yanzu wannan shi doktor Rena reference yake da ya turo mini sai ce zai turo mini sai zan mu ba tsohon mu ce kawai kai ya gaya mata kawai yawwa yawwa ka a gaya mata kurin Shikenan. eh eh kai ya gaya mata kurin ku- ku ku- ku sunna ku bata kurin ku ku ba ku ba hon kuna taimaka mata ita musu ma yan wanku ne kaman kowanne yan wanku ne eh to- ai- ai, alhamdulillah. wancan na wada kun san ba ba radio suke kama wadin dai kaman suna kira mai daman tun da shi yasa dan ku ce ga dan wada daman masu tambayan aka ga tarin muna radio ne a takace an wani lokaci za mu tsaya ganin insha Allah ganin za a ci gaba da shirya dan hudu ba kayan lokaci zo karshe muna fatan Allah kai mu shiri na gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته